بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce wadda ta daidai da ashirin da tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara talatin daidai da sha tara ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara. wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الإمام الترمذي الله مدوكاكين سركي غافر تامشي littafin da aka fi sanin shi da sunan tirmidhi wanda idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna karatu ne dangane da muqaddima wato shimfiɗar da ke ɗauke da cikakken tarihin al'imamu tirmidhi da kuma bayani dangane da tarihin yadda ya biya rubuta wannan littafi da shi a yau insha Allahu ta'ala za mu cikasa da gaba ta ƙarshe dangane da abin da ya shafi karatu tarihin shi al'imamu turmizi wanda muka ji sadda aka haife shi inda aka haife shi suwaye iyayen shi suwaye malaman shi waɗanne irin hidimomi ne al'imamu turmizi ya yi wa ainihin addinin musulunci duk baki ɗaya mun ji ta hanyar karantar da ɗalibai da makamantan haka a yau sai malam ya ce musannafatuhu littattafan da al'imamu turmizi ya rubuta tabbaci hakika dukkan mutumin da aka ji tarihi irin nashi ya yi karatu wuri kaza ya karantar a wuri kaza to a ɗabi an jira ma za a sare ya rubuta ainihin waɗansu littattafai gaskiya ne al'imamu turmizi ya rubuta ainihin littattafai wanda ai sakamakon karatun ɗaya daga cikin littattafan ne ya kai mu zuwa ga wannan tarihi nashi malam yace wa qad allafa al-imam tirmidhi kutuban adida imam tirmidhi ya rubuta littattafai masu yawa في خدمة السنة وجه خدمة السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوية أبانت عن إمامته وأن وأن التفيسون سك بين لمن تشيش ويا كيمتك أوجه لمن يا إلمي وغزارة علمه دكما يوان إلميش ورسوخ قدمه دكما زلفي دك أفشيي في هذا العلم الشريف أتكون وانا عينه إلمي ما درجة وأتو إلمي شريعة إلمي سنة وقد ملأها إمام الترمذي ياتيك وأن لتتفي من علوم شيوخه دقى علم من دي فامو دقى مالمنشي وأقوالهم دقما مغنغنو دا بياني دا فسروا وأن دا مالمنشي سكي ونقلها بأسلوب غاية في الوضوح إمام الترمذي يكاو وأن علمومي دا وأن جوابين مالمنشي da yanayi da tsari wanda ya kai matuƙa wajen fito da abubuwan ƙarara ma'ana imamu turmizi ya isar da saƙon da malaman shi suka karantar da shi da bayani wanda yake mai gamsarwa wa tariqatin sahala da kuma ainihin hanya mai sauƙi bi haifu qarrabat hadha ilma ila kulli talib ilmin yadda waɗannan hanyoyi suka kusantar da wannan ilimi zuwa ga dukkan mai neman ilimi wa ja'alahu fi mutanawulil yadi kuma ya zama wannan ilimi har za a iya miƙa hannu a ɗauko shi saboda an rubuta shi cikin sauƙi wa min musannafatihi daga cikin littattafan da ya rubuta awwalan da farko akwai aljami'u littafin da aka fi sanin shi da babbar matattara shine wannan littafin da za mu fara karantawa wa qad fassalna alqawla fihi fi mabhasin mufradin malam yace mun yi cikakken bayani dalla dalla a wuri na musamman inda za mu gabatar da bincike akan wannan littafi game da gano sunan littafin tsarin da littafin ke ɗauke da shi irin rubutun hannun da littafin yake da shi a duniya a yau da kuma irin bugun da aka yi wa littafin da kuma bayani dangane da malaman da suka yi sharhin wannan littafi to akwai darasi na musamman sukutun da guda akan wannan littafi. sayati qariban in Allah ya so waɗannan bayanai za su zo nan kusa ba da dadewa ba kun ji littafi na farko kenan saniyan littafi na biyu al-ilal saghir al-ilal saghir littafin da ke ɗauke da bayani dangane da illoli na hadisi da kuma wasu sirrori game da shi wannan littafi na aljami'u tirmidhi wanda aka fi sanin shi da al'ilal saghir wa huwa kitabun muhimmun littafi ne mai muhimmanci abana fihi tirmidhi wa amman hajihi fi kitabihi aljami' a cikin shi tirmidhi ya tsaya ya bayyana tafarkin da ya biya rubuta wannan littafi nashi babba wa huwa min ad-darura bi makani wannan littafi yana daga cikin littattafan da dole ga duk wanda ke buƙatar ya fahimci wannan littafin na al'imamu turmizi aljami'ul kabir to yana daga cikin larura dole ya samu ya nazari ya karanta ya fahimci wannan littafin al'ilal sagir din bi haifu la yastaghni anhu kullu man yutali'u kitabahu aljami' duk wanda ke karanta littafin aljami'ul kabir na turmizi to bai wadatu ba lallai yana bukata lallai ya karanta wannan littafi al-ilal saghir wa qad sharahahu al-hafiz ibn rajab al-hanbali babban malami al-hafiz ibn rajab al-hanbali yayi sharhin shi sharhan mufidan sharhi wanda yake mai fa'idodi kwarai da gaske li talabatil ilmi wanda wannan sharhi yana da amfani ga ɗalibai masu neman ilimi wal mutakhassisina da kuma mutanen da suke neman kwarewa da gogewa fi ilmin hadisi a cikin ilmin hadisi wal ilal da kuma gano matsalolin hadisi wa huwa juz'un min sharhihi ala kitab al jami' lil tirmidhi wannan sharhin da ibnu rajab yayi ba wai sharhi ne mai zaman kanshi ba a ibnu rajab yayi sharhin tirmidhi ne gaba daya daga cikin sharhin tirmidhi da yayi ba ma a jikin tirmidhi din daga karshen tirmidhi yadda muka faɗi ai akwai ilal sagir din ko to sai ibnu hajar ya hada su sai sharhi gaba daya amma wani ikon Allah sai sharhin na ibnu sai ibnu rajab afwan wani ikon Allah sai sharhin tirmidhi na ibnu rajab na tirmidhin gaba ɗaya sai ya bata ba a san idda yake ba amma sai Allah ya tsare wannan sharhi akan ilalus saghir din don haka asalin sharhin ilalus saghir din na ibnu rajab wato bangare ne na sharhin tirmidhi din ko kun fahimta jama'a shine sai malam yake cewa wa huwa juz'un min sharhihi asali juz'i ne wani bangare ne na sharhin da shi ibnu rajab yayi ala kitab al-jami' li-tirmidhi ga littafin al-jami' li-tirmidhi wa sanatakallamu alayhi malam yace zamu bayani dangane da wannan sharhi na tirmidhi din gaba daya bi shay'in min at-tafsili zamu bayani dalla dalla inda al-hadith an shuruhi al-jami' a lokacin da zamu bayani dangane da sharhohin tirmidhi wa qad tubi'a an buga shi wannan sharhi na ilal tirmidhi din bi tahqiqi doktor Nuruddin Itar wanda doktor Nuruddin Itar yayi tahqiqin shi wa nushira kuma an buga shi fi daril malah ko fi daril malah fi dimashq a madaba daril malah a ainihin dimashq ga waɗannan dafai jama'a kun ga asalin al ilal sagir din gashi nan tare da ainihin tahqiqin al-Sheikh Adil Ibn Abdul Shakur الزرقي فشنن تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد wannan shine asalin littafin al'ilal sagir din wannan littafin duk wanda ya sai tirmizi kowane bugu na tirmizi ta je kasuwa ka siya wannan littafin yana nan a ƙarshe to shine al'ilal sagir to wannan littafin kamar matsayin manuwal ne in ka sai rediyo ko firij sai ka ga wata 'yar takarda an kunso ta a leda wadda za ta nuna maka wacce irin wuta ya kamata ya ake kunna shi in kana so ya kankara in kana so ya ruwan sanyi in kana son sanyi mai yawa haka gwargwadon yadda zai nuna maka amfani da wannan fridge ko rediyo ko talbijin ko to wannan littafin haka yake ga matsayin littafin tirmidhi matukar kana son ka yi wa littafin tirmidhi kyakkyawar fahimta ba badan badama ba to sai ka karanta wannan littafi ka kai ka komo ina tabbatar muku da cewa in har ka karanta shi din to kana buƙatar kuma wannan sharhin da ibnu rajab ya mishi ba dan kuma ba saboda zai ƙara fito maka da wasu abubuwa ya watsake maka wasu rigingimu wannan shine asalin littafin al-ilal saghir a ƙashin gaskiya saboda kamar yadda na ce wannan karatun littafin sunan tirmidhi na bashi muhimmanci muna so Allah ya albarkace mu daga cikin albarkar da yake mana cewa mu samu a samu ɗalibai waɗanda za su goge game da sanin tirmidhi bayan sallah za mu saka shi da ɗaliban darul hadisi ya zama darasi ne gaba ɗaya na 'yan darul hadisi su rinka zuwa a koyar da su domin wannan littafin yana buƙatar a mishi kyakkyawar fahimta wato littafi ne ɗan ƙarami wannan ta hakiki ne yasa ka gan shi kawai da takardu da yawa haka littafi ne ba wani littafi ne mai yawa ba amma kuma kamar yadda wannan takarda da ake sako ta cikin firij ko rediyo ko talbijin matukar baka karanta ta ka natsu ba karshen ta har firij din ya ƙara amfanin shi ba za ka iya wani aikin da shi ba to haka duk wanda bai karanta wannan littafin ya mai karatu na fahimta ba da kyau ba zai taɓa yi wa sunan tirmidhi kyakkyawar fahimta ba to wannan ainihin shine to sai sharhin na ibnu rajab gashi mujalladi biyu gashi sharhu ilal tirmidhi wannan shine ainihin sharhi to wannan sharhi an yi mishi bugu biyu ne akwai tsohon bugu wanda muke da shi da jimawa gashi wanda ad-doktor hammam abdurrahim sa'id wannan littafin jama'a gashi ni kaina da shi na koyi ainihin karatu a wurin samir don haka ba gan shi gashi tsoho ne gashi wannan littafin ina fata an gane daga baya ne aka zo aka yi wannan bugu na doktor itar wanda duk ɗaya ne sai dai kawai wancan malamin ya ta hakiki wannan malamin ya ta hakiki ina fata an gane to waɗannan littattafai kana buƙatar ka samu ka karance su musamman ka samu wannan wani malami maka jagoranci ya karantar da kai sannan ka samu ka ainihin wannan sharhi to Allah cikin rahmar shi ya sa duk muna da waɗannan littattafai ga su wannan shine asalin ilal saghir wannan kuma ainihin sharhi wannan sharhi idan ka karanta za ka ga yadda ibn rajab yadda dai kuka san muke karatun sharhin nan nashi na arba'una hadith ai kowa ya ga yadda yake aikin shi to haka ya biyo wa littafin tsittar kwarkwata yana sharhin shi ɗaya bayan ɗaya akwai ɗimbin ilimi game da sanin matsaloli da sirrin hadisi a ciki sannan akwai wasu maganganu da imamu turmizi ya a farkon littafin domin turmizi ya ce duk wani hadisi da ke cikin wannan littafi na shi gaba ɗaya malamai in wane da ya fatawa da shi ba wane ya fatawa da shi ya ce sai hadisai ƙwaya biyu imamu turmizi ya kawo da ibn rajab ya zo sai ya ce to banda waɗannan hadisan akwai wasu hadisai ma waɗanda sun inganta amma ba a taɓa samun malamin da ya ɗauke su ya fatawa da su ba ibn hajar sai kwararo waɗannan hadisai na ibn rajab afwan ina cewa ibn hajar ibn rajab sai ɗibo waɗannan hadisai gaba ɗaya ya kawo su yi bayanai a kansu ya ce amma kuma babu wata hujja da ta sa malamai ba za su ɗauke su ba tun da dai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatar kun gane wannan da kyau saboda haka jama'a kun ji wannan littafi al'ilal saghir kamar yadda ainihin muka ce kamar matsayin manual ike kuma duk wanda ya je sai sunan tirmidhi a kasuwa to ya siya hadda wannan karshen can karshe juzi'i na karshe in mujalladi hudu ne a can na karshe in mujalladi biyar ne a can karshe can karshen shi zaka ga an sa shi kusa da sihirasa haka to littafi ne wanda in ka karanta shi sannan baka gane wasu surrorin na al-Imam Tirmidhi don in ba haka ba zaka zo wani wurin kana cewa Imam Tirmidhi yana da yana da yana da tufka da warwara wani wurin sai ce kaza wani wurin sai ce kaza wani wurin sai ce kaza to shi da kanshi ya bayyana yadda al'amarin shi yake ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ji dangane da littafi na biyu kenan ko sai kuma al-Imam kabir العلم الكبير وهو من كتبه المهمة المفيدة yana daga cikin littattafan al'imam tirmidhi masu muhimmanci da amfani bamana hulkalam ala ilm al-ahadith mimma sa'ala anhu shaykhahu muhammad ibn isma'il al-bukhari ya tattaro tambayoyi ne wanda shi al'imam tirmidhi ya yawaita yi wa malamin shi mai suna ainihin muhammad ibn isma'il al-bukhari وأبا زرعة الرازي ده الإمام أبو زرعة الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ده عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأكثره للبخاري أما ما في يمكن تنبوين ده كي تكي وطن ده وبخاري ني وبعضه وستنبوين كما لأبي زرعة والدارمي وشيء من أقواله هو mafi yawancin maganganun da ke cikin littafin waɗanda ya tambayoyin imam al-bukhari yawa sai kuma tambayoyin da yawa abu zur'atar razi sai kuma tambayoyin da yawa ainihin al'imamu ad-darimi wasu kaɗan daga cikin maganganun kuma shi al'imamu turmidi ne ya rubuta su sai malam yake cewa wa huwa kama allafahu turmidiyu mafqudun littafin in dai ana neman shi kamar yadda turmidi ya rubuta shi ne to ya bata a asalin yadda turmidi ya rubuta shi sai ya bata ba a san yadda yake ba wal mawjudu wanda aka samu inna ma huwa bi tartibi faqihi asrihi fi ilmi al khilaf wani babban malami ne wanda a zamanin shi babu wanda ya kai shi sani game da ilimin sabanin malamai shine ya zauna ya tsara littafin mai suna alqadi abi talib mahmud ibn ali al-asfahani ash-shafi'i al-mutawaffa sanata 50 wa 80 wa 500 hijriya rattabahu ala al-abwab al-fiqhiyya asalin littafin yadda Tirmidhi ya rubuta shi kuna ji ko sai ya je ya ɗibo babukan babukan sunan Tirmidhi sai ya ɗibi littafin dukkan hadisan da Tirmidhi yi wa malaman shi tambaya waɗanda suke cikin asalin littafin Tirmidhi din to shi Tirmidhi ya kawo littafin ne at random haka ya zuba shi ne barkatai shi wannan malamin sai biya tsatsara babukan sunan Tirmidhi sai ɗibo hadisan da tambayoyin daidai da babukan sai bi sai jajjera shi ko kun fahimta to asali a littafin ba a haka yake ba amma shi wannan malamin ya biya jera shi don haka ba abin da aka rasa na littafin inna ma ma ya kawata littafin ne ya tsara littafin a bisa yadda a da in a yadda littafin yadda turmizi ya rubuta shi in kana neman wani abu zaka daɗe kana wahala amma a yanzu in kana cikin karatun sunan turmizi in ka karanta wani babi ko wani hadisi wanda ya kakare maka ka kasa fahimta kawai sai ka dubi daidai yadda wannan babin yake a sunan turmizi sai ka dawo yadda wannan malamin ya rubuta shi sai ka ga ka karanta shi tsaf babu wata wahala kawai ko kun fahimta to malam yace wa qad tubi'a an buga wannan littafi bi tahqiq al ustaz hamzata daib mustafa wa nushira fi maktabat al aqsa bi amman sanata 46 wa alf hijriya wannan littafi kuma gashi nan kun ganshi da yadda wannan malamin ya ainihin gashi ilal tirmidhi al kabir gashi rattabahu ala kutubihi ala ala ala kutubil jami' Abu Talib al-Qadi sai dai wannan ta hakikin ta hakikin ainihin Samira'i ne da kuma As-Sayyid Abdul Ma'ati an-Nuri wasu mutane ne mutanen kasar Iraki su suka zauna suka yi wannan ta hakiki a bisa yadda babukan Tirmidhi yake misali babu ma ja'a fil mashi amama al-jinazati babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka zo akan in an ɗauki gawa za a kai ta makabarta ina hukuncin wasu su wuce gaba da gawar suna tafiya akwai wannan babin a cikin sunan tirmidhi to ina tambayoyin da imam bukhari imam tirmidhi wa bukhari kaza kaza kaza ba shi sai ce sa'altu muhammadan an hadha hadisi na yi wa muhammadu tambaya game da wannan hadisi to wani hadisi shine sai ka koma cikin wannan babin a cikin sunan tirmidhi sai ka ga wannan hadisin da ke babin turmizi ya ce ya tambayi bukhari akai kun ga yadda wannan littafin ya fa'ar mashi faƙala ya ce sai na tambaye shi dan tambaye sai ya ce as-sahihu an zuhuri anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa aba bakrin wa umar kanu yamshuna amama al-jinaza maganar da take ingantacciya hadisin ba ainihin wato mausuli bane hadisi ne mursali zuhuri ne ya ce da annabi da abubakar da umar sun kasance suna wucewa gaban gawa suna tafiya qultu lahu sai na ce da shi fa inna hammaman rawa an ziyad ibn sa'ad an salim an ibn umar fi'lahu yace to amma akwai riwayar da aka ruwaito kuma abdullahi dan umar yana ainihin yin haka shi ma yana wucewa gaban gawa to shine dai nan irin yadda tattaunawa take kenan nan na dan tsokaro maka dan kadan ne haka to yadda wannan littafin yake kenan shi wannan littafin yayin da wannan ilimin sagir yake kamar manual wato na wasu sirrori yan wasu matsaloli ƙanana to wannan kuma duk wata matsala da za ka ga ta rikita ka a cikin sunan tirmidhi to tirmidhi ya gaya maka maganin ta ana shi yasa wannan al'ilalu sagir ma'ana wannan manual ne na yadda za ka fara kickstarting yadda za ka tashi littafin ka fara karanta ka fahimta to in ta rikice fa to sai ka taho nan nan ne workshop nan ne gidan oga gaba ɗaya bakanikin nan na fatan kun gane yasa yasa wannan al'ilalul sabir wannan al'ilalul kabir na fata an gane aikin aiki ne jama'a rabi'an na hudu tasmiyatu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ma littafi ne al-imamu tirmidhi ya rubuta yana daga cikin tafan da suna cikin kayan mu wanda na kasu zakulo shi gaskiya saboda Allah sai dai wata ran ana karatun na ciro muku shi ku ganshi ku bi abita insha Allah طبع بتحقيق الأستاذ عماد الدين أحمد حيدر في دار الجنان في بيروت سنة ست وأربعمائة وألف هجرية شيكم وانا اللي تافين أنبغى شد تحقيق أينهن الأستاذ عماد الدين أحمد حيدر شيني تحقيق شي a ainihin hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da shida wato yau shekara kamar ashirin da hudu da buga shi kenan sai khamisan littafi na biyar a shama'ilul muhammadiyya ɗabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama tuba aksar min taba'a shi kuma an yi mishi bugu ba ɗaya ba an buga shi sau da yawa walahu shuruhun kafira yana da sharhohi masu yawa zabat alal arba'ina sharhohin da aka yi wannan littafin sun fi arba'in بعضها مطبوع wasu daga cikin sharhohin an buga su wa qad zakaraha fuad shizkin fuad shizkin ya ainihin faɗi waɗannan sharhohi fi tarihi turas al-arabi a cikin littafin shi mai suna tarihi turas al-arabi falyuraja yace a koma ainihin a duba shi ma wannan littafin yana daga cikin tafan da muna da shi ma da yawa wannan littafin amma kwaya ɗaya na gani daga cikin muktasar ɗin shi wato akwai asalin littafin shama'ilul muhammadiyya ɗin akwai sharhohin shi da muke da shi daga cikin sharhohin da zan iya tunawa muna da sharhin ibn kafir ibn kafir ya yi mai sharhi mujalladi uku wanda wannan sharhin shi aka sa wa asiratun nabawiyya in kana karanta tarihin ibn kafir kaga ana cewa asiratun nabawiyya na ibn kafir sharhi ne na shama'ilul muhammadiyya amma turmizi ya ibn kafir ya saka shi a cikin littafin shi al-bidayatu wan nihaya sai aka ware shi sai aka buga shi a mujalladi uku to sharhin wannan shama'il muhammadiyya ne akwai kuma sharhi da muke da shi guda biyu a haɗe da sharhin mulla ali qari da kuma sharhin ainihin abin nan abdurra'uf munawi shi kuma aka haɗa shi gaba ɗaya a dogon kari haka sannan akwai matanin shi to sai kuma takhriji da tahqiqin hadisan ciki da kuma ikhtisarin su shine wannan na samu na iya to mana da shi gashi mukhtasarul shama'il muhammadiyya للإمام أبي إيسى محمد ابن ثورة الترمذي صاحب السنن مال محمد ناصر الدين الألباني شي wannan اختصار da تحقيق da تخريج ina fata an gane duk waɗannan suna daga cikin jeren giyar littattafan al-Imam Tirmidhi waɗannan su ne littattafan da duniyar ilimi ta ainihin wato sani a yau malai yace wa qad zakara ghayru wahidin min ahli al-ilmi iddata kutubin lil Imam Tirmidhi malamai da yawa sun ambaci cewa Tirmidhi yana da waɗansu littattafan da yawa amma lam taqalana yace waɗannan tafan ba su zo hannunmu ba wala na'lamu hal hiya fi marquzatin hal hiya marquzatin fi ba'd al maktabat fil alam ba mu sani ba waɗannan littattafai suna nan an tattara su a cikin wasu libraries wato wasu library wasu ɗakin bincike na ilimi a wani wuri a duniya aw annaha mimma ba'a ko ko suna daga cikin littattafan da suka bata wanda faral mu da suka narke minha daga cikin littattafan da malamai suka ambata waɗanda ba mu gansu ba kitabu zuhud akwai littafin da aka ce imam turmizi yana da shi mai suna kitabu zuhud wa kitabu tarih wal asma'i wal kuna wa tafsir wal ruba'iyat wa kitabun fil asaril mawqufa da kuma ainihin wannan littafin al asaril mawqufan nan shine al imam turmizi a karatunmu da ya gabata muka ji inda yake ishara ainihin a kan shi wato littafi ne wanda a zahiri al'imamu turmizi ya tattara maganganun sahabbai da tabi'ai kamar yadda littafin al-musannaf da ibnu abi shayba yake ina fata an gane amma shi ne yana daga cikin kafan da ainihin malamai ba su same su ba jama'ar musulmi a takaitan takaitawa kun ji kaɗan daga cikin ayyukan da malamai suka iya bincikowa suka gano mana cewa imamu turmizi ya rubuta lallai imamu turmizi babban malami ne to wani abin da zai baka sha'awa hatta waɗannan kafan da aka ambaci sunansu waɗanda baka ga cewa yo ai ba a same su ba ko to ai wannan aljami'u din ya tattaro su kuma domin a cikin kitabul jami' din nan akwai kitabul zuhudi akwai kitabul tarikh akwai al-asma' wal kuna akwai at-tafsir wannan ar-rubaiyat din ne ba a gane menene turmizi ya rubuta ba amma al'afar mawqufa a nan ciki akwai asarai kaɗan dai waɗanda ba su da yawa dangane da riwayoyin wasu sahabbai da fatoyinsu da makamantansu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am wallahu alamu duniya ta dade jama'a imamu tirmidhi ya kusan shekara 1200 in ka ce yaya suka bata wallahu alamu wasu littafai na musulunci sun ɓata ne ta hanyar tura mulkin mallaka sun zo sun kwashe mana littafai sun tafi da su ingila da faransa da jamus da sauransu yanzu littattafan da ke hannunmu a najeriya na ɗan fodiyo ai ba su kai littattafanmu da ke hannun turawan mulkin mallaka a ingila ba waɗanda wasu suna kawai muke karanta muhammadu bello ya faɗa cewa babana ya rubuta littafi akan kaza babana ya rubuta littafi akan kaza ina waɗannan littafan suke kun ga wasu ba asalin bata bane turawa ne suka kwashe mana wasu littattafan jama'a makiya ne idan suka ci ƙasan musulunci da yaƙi sai su tattara su sai su zuba su a ruwa su narka su wasu kuma sai su tattara su su ƙona su wannan tuni makiyanmu sun daɗe su ne mana irin wannan makircin ko kun fahimta jama'a akwai littafan dan fodiyo da yawa waɗanda yanzu ba mu da su a hannu suna kawai muke da shi muna da cewa dan fodiyo ya rubuta littafi kaza sai a ce ina ma za a samu wannan littafi in ka ci gaba da bincike ka ci gaba da bincike sai ka ji labari ya tabbata cewa yana hannun turawan mulkin mallaka ina fata an gane Allah ya kyauta wafatuhu to sai kuma rasuwar al-Imam Tirmidhi dama haka al'amari yake Allah yake kullu shay'in halikun illa wajhahu komai sai ya hallaka Allah ne kawai zai tabbata a duniya kamar yadda dama shine tabbatacce ina fata an gane don haka mutuwa ba aibi bace jama'a abin da yake aibi shine ka mutu baka da imani duk wani wanda ya rayu ƙarshe me zai faru mutuwa zai yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai da yawa sun rude makiya suka yi ta dariya wa musulmi cewa to shugaban naku ya rasu ma ga yadda ba a ci gaba da addinin kuma to ai dama dukkan wani mai rai ana sa rai wata ran zai rasu abin da yake muni shine ya rasu babu imani don haka bayani duk tarihi ƙarshen tika tika tik malam yace tuwfiyal imamu tirmidhi li salasi ashara layla nabat min rajab sanata tis'in sanata tis'in وسبعين ومئتين كما قال غير واحد من العلماء الإمام الترمذي يا رسولي bayan kwanaki goma sha uku sun wuce na ainihin wato rajab a shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara malamai da yawa haka suka faɗi minhum daga cikinsu akwai babban malamin tarihi mai suna abul abbas al-mustaghfiri al-mu'arrikhul kabir wannan babban malami ne a cikin fannin tarihi ومحمد ابن أحمد غنجار دكما محمد ابن أحمد غنجار الحافظ في تاريخ بخاري wanda babban mahaddaci ne ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna tarihin ƙasar bukhari tarihu bukhara tarihin ƙasar bukhara wato garin su buhari wa yusuf ibnu ahmad al-baghdadi al-hafiz da babban mahaddaci mai suna yusuf dan ahmad ainihin wato al-baghdadi والحافظ ده babban ma'addaci ibn maqula wa ibn al-asir al-jazari da al-imam ibn ibn al-asir al-jazari sahib jami' al-usul mai littafin jami' al-usul wa ghayruhum da ma waɗansu malaman duk haka suka tabbatar da cewa al-imam tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rasu ne a sha uku ga watan rajab hijira na da ɗari biyu da saba'in da tara to yadda malamai suke aikinsu wajen tantance abubuwa yanzu ba muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ba to sai ka ɗibe ɗari biyu da saba'in da tara sai ka duba nawa zai baka abin da ya baka sai ka ce yau turmizi shekara shi kaza da rasuwa kenan ku yi wannan lissafin ku gani za ka iya ganowa shekara nawa da ainihin wato rasuwar al'imamu turmizi ina fata an gane za ga cewa dubu ɗaya da ɗari biyu eh dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da hamsin da ɗaya shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya da rasuwa Allah ya gafarta mai jama'a kun ga yadda littafin musulunci suke da albarka akwai wani littafi na harkar duniya tattali economics ko physics ko biography ko menene wanda zai shekara dubu ɗaya kuma ya maintain relevancy babu shi ko kun fahimci abin da nake nufi littafin nan yanzu muna ɗauki za mu karanta wani littafi ne muna ganin sabo tun gal ne za mu samu ilimi mai ɗimbin yawa don ba addini ba babu wanda yake da wannan ka je duk wani fage da kake gani a duniyan nan har likitanci duk littafin da aka rubuta a fannin likitanci ko tattali ko noma ko menene shekara dubu ɗaya da ta wuce in aka kawo shi yanzu aka karantar da shi dariya za a yi za a ce duk wannan abin soki burutsu ne shirme ne an wuce nan amma nan ko kana wuce nan to wuta za ka wuce kuma ko kun fahimci wannan da kyau ina son ku gane yadda addinin musulunci yake da relevancy yake da dacewa da kowane wuri da kowane zamani yanzu wannan littafin duk inda aka je aka bude ana karantar da musulmi za su murna za su je ana karantar da su addinin musulunci da ba su taɓa sanin wannan abun ba amma duk littafin da a ce shekara dubu ɗaya da rubuta shi aka zo ana karantar da shi mutane za su yi ta kyalkyala dariya a cikin wannan abu ko kun fahimta jama'a ba ka ganin labaran mutanen da ana karanta na ƙasa hausa sai ka ji abin ya zama kamar wata tatsuniya abin da an yi shi ne amma ya zama kamar tatsuniya yana ba mutane dariya ne in ka ɗauko magana jari kana karantawa adabi ne na ƙasar hausa da ke ciki sai ka ga cewa wannan duk tatsuniyoyi ne da soki burutsu ake karantawa سورة جماعة كنجي وذكر الصنعاني في الأنصاب في نسبة البوغي أنه توفي سنة خمس وسبعين وفي نسبة الترمذي أنه توفي سنة نيف وسبعين أما الإمام الصنعاني أتكن لتافي شميسونا الأنصاب بيزوينا بعد تاريخ ونمالني تنجرين سترمذي ميسونا الإمام البوغي yace shi bugu ya rasu hijira na da 275 turmizi kuwa ya rasu ainihin a shekara ta ɗari biyu da saba'in sai ce da wani abu shine wannan yiftin da wani abu ina fata an gane wa qala al-khalili al-imam al-khalili ne littafin al-irshad shi ko cewa yayi mata ba'da 80 turmizi ya rasu ne bayan shekara ta ɗari biyu da tamanin wasahihu malam yace magana da take daidai huwa al-awwalu ita ce ainihin maganar farko wa alaihi iqtasara al-huffaz akan haka ne manya manyan mahaddata suka ainihin takaitu daga cikin su akwai al-qasim al-is'ardi fi fada'il al-kitab al-jami' wa abu al-hajjaj al-mizzi fi tahzib al-kamal wa ibn hajar al-asqalani fi taqrib al-tahzib wa sawwabahu al-hafiz ibn nuqta fi at-taqyid fi tarjumat al-imam at-tirmidhi manyan malamai wannan magana suka tabbata a kanta daga ciki akwai al'imamu abul qasim da alhafiz mizzi da ibn hajar da kuma alhafiz ibn nukuta dukkansu suka ce abin da yake daidai shine turmizi ya rasu ne ranar sha uku ga watan rajab hijira na da ɗari biyu da saba'in da tara ina fatar an gane wa kanat wafatuhu to yayin da muka ji san da ya rasu ko da ranar da ya rasu yanzu kun ga bincike na ilimin zamani ta hanyar na'urar kwamfuta da intanet za ka iya gano a wacce rana ce an ce sha uku ga watan rajab ce ranar laraba ce ko talata ko alhamis kana komawa kan kwamfuta ka sai ka sa mata sai ka ga ta nuna maka cewa laraba ce ko alhamis ko makamantan haka ina fata an gane wa kanat wafatuhu fi qaryati bugha to a ina ne tirmidhi ya rasu kuma aka ce ya rasu ne a asalin alƙaryarsu ta buga ɗin nan ihdal qura tabi'a li tirmiz ɗaya daga cikin alƙaryu waɗanda suke ƙarƙashin garin tirmiz ɗin ala sittati farasikha minha farsakhi shida ne ainihin tsakanin abin nan ɗin tsakanin asalin babban garin tirmiz ɗin da buga to dukkan farsakhi ɗaya yana da mil uku ya zama mil goma sha takwas kenan ina fata an gane haka ne ko وقال بعض مترجميه amma wasu da suka yi tarihin tirmidhi sai suka ce innahu tuwfiya bi tirmidh a'a a tirmidh din ne ya rasu wato kamar sabani ne nan misali zaria da zaɗi zaɗi karamin gari ne da ke karkashin babban gari zaria haka ne kuma haka ba to haka ce wani ya rasu a zaria wani kuma ya ce a zaɗi ya rasu in kana za ka ga ba wani sabani bane ne abin nan imanin yake cewa la'alla qa'ilu zalika me yiwa wanda yake a turmiz a garin turmiz ne turmizin ya rasu kad tajawwaza yayi tajawuzi ne kawai tunda dai asalin ƙauyen da turmizi ya rasu yana ƙarƙashin garin turmiz din ne ko kun fahimta kama a ce wane ya rasu a zaɓi zaria aka rufe shi sai wani kuma ya zo ya ce wane ya rasu a zaria ai duk dai ana nan ku yawwa sai ya ce fa zakara almadinata allati tu'rafu biha qaryatuhu shi wannan mai bada labarin na ƙarshe sai zan ya faɗi babban garin ne da aka fi sanin wannan ƙaramin garin yana ƙarƙashin shi sai zama kenan maganganun ba su saba da juna ba wannan ya faɗi asalin gari ne wannan kuma ya faɗi ne ya faɗi asalin ƙauya ko kun fahimci wannan da ke jama'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kan al'imamu turmizi Allah ya wa imamu turmizi rahma Allah ya ƙara wa al'imamu turmizi albarka a cikin ilimin shi to a nan ne jama'a za ku gane albarka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-Imam Muslim ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya rasu duk ayyukan shi gaba ɗaya sai su yanke sai abubuwa guda uku na farko sai ce waladin salihin yad'u lahu ɗa na gari wanda ke mishi addu'a kenan kowa yana fata kuma yana burin ya haifi ɗa na gari wanda in ya mutu zai mishi addu'a haka ne ko ba haka ba to amma in kana son miyar ka te daɗi to ka yi cefa ne mai kyau kana son ka samu ɗa na gari wanda za ka mutu ya maka addu'a to sai ka yi aikin samun mata ta gari da samar da tarbiyya ta gari sannan da ciyar da 'ya'yan daga dukiya ta gari ita ce ta halal waɗanda na daga cikin sirrorin samar da 'ya'ya na gari waɗanda in ka mutu za su yi maka addu'a abu na farko kenan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ake amfanuwa da shi al'imamu turmizi ya rubuta littafi gashi nan muna amfana za mu amfana wasu sun amfana wasu za su ci gaba da amfana kana jin yanzu karatun nan da muke muka saka karatun a gidan rediyo ko talbijin ko a intanet ko wata kafar yada bayani wani ya amfana kana jin mu kaɗai ne za mu samu ladan ina imamu turmizi shi zai fara samun ladan kafin mu mu samu domin da bai rubuta ba da ba mu karanta ba ba ko ba mu karanta ba da ba a sa ba ashe kenan ko karatun aka sa gidan rediyo ko talabijin ko intanet ko menene imamu turmizi zai amfana ko to daga nan ne za ku gane idan kana son ilimin ka ya albarka to kar ka yi rowa da ilimin ka karantar in ka karantar ka rubuta in ka rubuta ka yada in ba haka ba yanzu ku ga malamin nan mutumin ƙasar iran ne amma ga shi yau ana karanta littafin shi a ina a Zaria a Najeriya malamin nan balarabe ne yau gashi ana karanta littafin shi da Hausa daga cikin ku wanda yake bayarabe sai je ya dauka ya sa wa yarabawa karatu in ya mure je ya sa in ya mure nufawa ya je ya sa wa nufawa kaje ya je ya sa wa kaje dan kabilar katab ya je ya sa musu kowa ya je ya sa duk wannan albarka za ta koma wurin wa wurin imamu tirmidhi aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfana da shi wanda ya iya so je zauna ya rubuta sharhi akan littafin da larabci ko da wani yare wani sai ya karanta sai ya amfana aw ilmin yuntafa'u bihi yau ba imam turmizi bai zauna ya rubuta mana littafin nan ya tsare mana waɗannan hadisai da fatoyin malaman nan ba ka gaya mini ina za ka samu malami a duniya yau wanda yake ɗauke da karatun da ke cikin sunan tirmidhi ya karantar da kai mahaddata duk sun rasu haka ne ko ba haka ba a nan ne za ku gane kaifin tunanin dattijon arziki mutumin kirki sayyidina umar ibn al-khattab da ya zo ya samu sayyidina abubakar me yake mishi ya ce to kaga dai yakin nan da aka je aka dawo an kashe da yawa cikin sahabbai mahaddata alqur'ani to ina jin tsoron kai ya zama wani makirci ne makiyan mu suke mana duk sanda aka je yaki sai su dubi su waye alarammomi sai su kashe su ku ne ba ku san kanku ba makiyan ku duk sun san sunan ku sun san bawar da Allah ya wa kowa cikin ku da rikici ya tashi ire-iren waɗannan ake hari saboda an san in aka sare waɗannan an gama da ku gida ne kullum ka je ka samu ana cin abinci lafiya lau amma me ya ce fa nan guda ɗaya ne in ana son gidan su kwana da yunwa murhun gidan za a sace tukunya gidan za a fasa me yake fanan za a kashe ana kashe me yake fanan shikenan duk tukwanen gidan kowace dole ta dubi hantsi ya dubi ludayi ko ba haka ba don haka makiya da suka gano haka da an je yaƙi sai su kama sahabban da suka haddace qur'ani sai su kashe su menene yasa ni da irina muka yi ta ƙoƙarin yadda za a yi kada fitinan nan ta mai duguru ta faru don in ta faru mun san damejin da za a yi wa musulmi muka yi muka yi manyan musu daɗe fitinar kafin ta afku saboda in ta afku bala'in da zai faru yara ne mahaddata alkur'ani gaba ɗaya aka ruɗe su aka saka su a cikin wannan tafiyar waɗanda suke karatun pharmacy da medicine da engineering da law duk aka kwashe su aka je aka tattara su mu abin da muka so a zaunar mana da su a hukumance mu zauna duk wata aya da suka rikice game da ita ko suka kasa fassara ta ko suka yi mata mummunar fassara daga cikin mu akwai wanda zai iya bada bayani akan fassararta duk wani hadisi da aka bankara musu fassarar su za mu dawo musu da fassarar wannan hadisi a tara malamai a tattauna da su sai shugabannin mu suka gaza fahimta haka suka ga arabu da su sun tada rikici a kashe su mu kuma ba mu so a kashe din dan aka kashe an yi mana asara so muke a dawo mana da su kan hanya don haka ka ganni in je wurin wane in je wurin wane ƙarshe na tike har gidan shugaban gidan rediyon najeriya na kaduna ladan salihu sai da ne awa uku ne mishi sharhin muhimmancin a gayyato su a zo a zauna a gidan rediyo menene malam ja'afar ya faɗi allah ya gafarta mishi malam ja'afar ba cewa cewa ba muna nufin a ɗauki mataki na ƙarfin a dakiwa na a kashewa ne mu masu da'awa ba ma son haka abin da muke so duk wani kuskure da ya shiga cikin kwakwalwarka a zaunar da kai ka faɗi menene matsalar ka mudumi maka sharhi wannan hayaniyar ta fita cikin kwakwalwarka kuma ta fita cikin kwakwalwar wanda ta shiga a zauna lafiya da kai baiwar da Allah ya maka a ci moriyarta amma su kuma masu mulki cewa za su yi a rabu da kai in ka tada kayar baya a kashe ka mu mun san cewa samar da mahaddacin alkur'ani aiki ne samar da mutumin da ya kware a physics ko chemistry ko biology ko engineering aiki ne samar da mai kishin addini aiki ne balle a sami three in one a same shi da kishin addini ya iya ƙur'ani ya iya boko wannan kafin a sake samun shi sai an yi shekara talatin kuma mai zuwa kuma ba lallai ba ne domin an same shi ya iya hadda ya iya physics ya iya engineering ba lallai ba ne ya zama mai kishin addini don haka mu abin da muka so shine wane matashi ne mai kishin addini ya samu kuskuren fahimta a cikin addini to lokacin da za mu je mu ce wa sarki kaza ga wata fitina ta taso ba muna nufin mun je mun kai gulma ba ne a kama wani a kulle shi a kulle masallacin wane ko kaɗan ba haka muke nufi ba me muke nufi a zo a zaunar da shi a gaban sarki a gaban malamai ba wata barazana a ce shi kenan dukkan matsalolin shi za a yi mishi tambaya a kai shi kuma ya yi tambaya a kai a ce za a yi haka duk ranar asabar da lahadi ko duk ranar juma'a ko da za a kai wata shida ne ba matsala ce ta kwana ɗaya ba har sai an gamsar da shi game da duk abin da ya dame shi kuma wannan kasad su waɗanda suka rage daga cikinsu 'yan maiduguri waɗanda suka fita daga wannan fitinar za su ji shi kuma sun yi shaida akan haka kun san da na je Maiduguri zama nake in taro su in ce to yanzu kuma wace sabuwar shubuha aka sa musu sai wani ya zo da littafi haka wani ya zo da littafi ya ce ga littafi Usaimin ya rubuta ya ce boko ba kyau sai na ce kawo mu gani sai na ce amma kafin in karanta littafin bari in gaya ma wani abu ni ɗalibin Usaimin ne na san Usaimin har cikin gidan Usaimin nake shiga na san 'ya'yan Usaimin musamman maza har da babban ɗan shi amma ko ka san cewa babban ɗan shi boko ya karanta yake bai sani ba nace to boko ya karanta kuma a America ya karanta likitanci yanzu consultant ne shi kana jin mutumin da ya sa ɗan shi ya karanci boko har ya zama consultant babban likita mai fiɗa da babu bi shawara kana jin zai dawo ya ce boko ba kyau sai ce eh to amma dai a cikin wannan littafin ya ce boko ba kyau sai ce to buɗo in ya buɗo sai ka ga Usaimin yana cewa haɗa maza da mata a makarantu da ake ba kyau sun ce to ai wannan haɗa maza da mata ice haɗa maza da mata a makarantar islamiyya ma in kun yi ai wannan fatawar za ta hauku ko a wurin tsawafi ma in kun yi ai wannan fatawa za ta abin nan sai shuru sai ce eh to to shikenan to amma ai bakar abdullahi abu zaidin shi kuma ya yi littafi wanda yake duk makarantun boko haramun ne sai ce ina littafin shi ma bakar na san shi har cikin gida nake shiga kafin ya rasu da ya ka littafin sai ce ba irin waɗannan makarantun ne bakar yake magana ba bakar yana magana ne akan makarantun da aka zo ana yin su irin abti american university Lebanon American University, Syria American University su ne yake magana haɗarinsu amma ba waɗannan namu ba, sannan kuma da makarantun missionary schools. Ka ji wannan eh sai ce mishi to ‘ya'yan bakar gaba ɗaya ‘yan boko ne gaba ɗaya ba ‘yan arabiya ma. Encounter ta ƙarshe tattaunawa ta ƙarshe da muka yi da bakar Abdullahi kamar shekara hudu da ta wuce. Da kanshi yake cewa yana sha'awar na iya arabiya na iya boko. Yace haka yaso ‘ya'yan shi su kasance. sun iya arabiya sun iya boko yace amma duk sai suka tare ga bangaren boko to yanzu irin wannan tattaunawar mu muke so mu rinka yi da irin su sai ai ta dawo da su hanya yanzu ɗaya daga cikin su irin wannan daga cikin ƙarshe ƙarshen wanda muka dawo da shi hanya da izinin Allah ba da izinin mu ba yana nan yanzu yana 400 level yana karanta ainihin abin nan business administration ɗaya daga cikin su yanzu ya gama law ɗaya daga ciki yanzu bayan ya gama law din ma har ya je law school duk ire-iren waɗannan ne mun daɗe to irin haka ne mu masu da'awa muke su to amma kai ce hukuma an ba ta shawara ga abin da ya kamata sai ce ba za komi ku rabu da su in sun tada ɗaya ba za mu turo musu operation a kashe za mu turo musu operation flush out za mu turo musu operation yaƙi sai a gama da su mu ba haka muke so ba masu da'awa so muke duk wanda ya ɗauki wata mugunya aƙida ko kuskuren tunani a zaunar da shi a nuna mai abin da yake ba daidai ba ne shi da kanshi ya janye mabiyan shi su bari ko kuma in ya sa son zuciya ya bayyana ga mabiyan shi cewa ba daidai yake bi ba ba akwai lokacin da na je suka kawo hadisi suka ce ga hadisin da ya ce aikin gwamnati ba kyau ni da mun shayin shafi shafi babi babi da su na ce wannan hadisi shi ce aikin gwamnati ba kyau aka ce eh shi hadisin waye ya fitar da shi ne sai kuma aka yi zuru zuru waye inganta shi cikin malamai sai aka zuru zuru sai nace to ku bari in na koma library na a Zaria zan rubuto muku cikakken takhriji akan hadisin sai na zo na zauna ne takhrijin hadisin sai na aika musu da shi daga cikin kafan da na ba su su je su duba sai ya zama a daidai san da sako na ya isa sai daga cikin su yana rike da littafin da ne hujja da shi ina faɗi sai suka duba da suka gani sai suka ce eh to to shi ba ma wannan din wanda yake rike da littafin asalin shi dan san gaskiya ne ba maganin shari'a kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka suna karantawa aka karanta littafi sai aka ga eh lallai hadisin nan munkar ne bai tabbata ba to shikenan fa sai ce to tunda haka ne sai mu janye fatawar mu tunda hadisin bai inganta ba sai shi shugaban nasu ma dugu uban tafiya sai ce to gaskiya ne wani kan mun yadda game da ilimin shi da hadisi lallai wannan hadisi bai tabbata ba amma kar ku dade mun dade muna wannan fatawa kar ku manta mun dade muna fatawan nan mutane sun san mu da ita yanzu mu dawo mu janye za su watse mana don haka mu bi a hankali har mutane mu dawo mu goce a hankali sai shi baba ganin shari'a ya ce a mu da ma gaskiya muke so turan nan ya fara to haka ana nan ana tafe ana nan ana tafe ɗaya daga cikin sai aka kira su taro aka ce to za a ware wasu kuma a koya za a tura su su je su karanta aikin likita sai ce to amma ba mu muka ce mutane ba ke ba sai ce a ai mu muna bukata ne mu larura ce don haka yana daga cikin matsalolin da ni da malam Ja'far da malam Muhammad bin Uthman muka shiga akan waɗannan matasan shine mu abin da muke kokari a bi su ta hanyar ilimi a bayyana musu kuskuren abin da suke ciki ita kuma hukuma sai zama ba haka ta so ba kai barin gaya muku asali hukumar ƙasar nan ko yadda ta so ta amfani da su ta cimma wata manufa ta ta siyasa da suka kishi yasa aka dawo ake faɗa da su da a ce sun yadda su zama wasu 'yan bangan siyasa ko a yi amfani da su wajen yin wani abu na murɗa-murɗa da duk za a yi amfani da su kuma ba a taɓa fitowa ana ainihin kaza-kaza da su ba so da haka ya kamata ku fahimci wannan jama'a mas'ala dangane da al'amarin ilimi dole ne duk wanda wani kuskure ya shige shi ko wata bata ta zo mishi akan ilimi a tashi a yi mishi bayanin cewa wannan abun ba daidai bane ga yadda al'amari yake ga yadda al'amari yake amma malamai ba daidai bane su ja baki su shiru ko kuma su ja baki su shuru saboda tsoron bakin jini domin abin da ya bani mamaki shine tasowar wannan matsalar ni na san akwai waɗanda sun fi ni saninta amma sai suka ja baki suka yi shiru da na tuntuɓe su sai suka ce kai a wannan lokacin duk wanda ya magana bakin jini zai yi na ce bakin jini eh a ai dama kuna tsoron ku faɗi gaskiya ku bakin jini suka ce kai kai ka shiga gari mana ka je da ake tsine maka albarka suka ce su ba za su iya ɗaukan irin wannan na ce ai dama maganganun da kuke faɗi kuna faɗi ne dan ana jin daɗi ana kabbara amma inda kun san wannan gaskiya in kun faɗi ta za a zage ku ba za ku faɗa ba suka ce kai kwakwalwarsu ba za ta iya ɗaukan zagin da nake sha ɗin nan sai nace to wannan ya nuna kenan yanzu babu imamu ahmad a duniya eh haka malamai suke karin magana ko salon magana imamu ahmad shine lokacin da ta turke suka zo suna cewa ai qur'ani ba magana Allah bane imamu ahmad yace qur'ani magana Allah ne aka daka aka kada aka raya mun dan bamu labarin shirin nan ana duk sauran malaman suka zame har imamu shafi'i sai ya zame ma'ana kenan babu imamu ahmad yanzu a duniya wadda matsala za ta faru ya tsaya ya faɗi gaskiya ko me za ta ja mishi ma'ana malamai yanzu ashe duk maganganun da suke faɗi duk tafsiran nan da suke duk menene da suke din nan don sun ji akwai farin jini ne a ciki akwai shekarar da za ta zo tafsiri ya zama matsala ya zama bakin jini wannan shekarar ba malamin da zai tafsiri wannan shine abin da ne imani da shi tun da matsala za ta faru abin da kun san ba daidai ba ne amma saboda jahilai suna son abin jahilai sun gamsu da abin idan an ce ba daidai ba ne za su zagi sai ku ce to bari mu ja bakinmu mai shiru don ka a zage mu amma kaza tun da jama'a na so in kun faɗa za a yabe ku za ku ci gaba da faɗe to wannan ya nuna akwai sauran matsala jama'a lallai muna buƙatar Allah ya kawo mana irin al-Imam Ahmad ibn Hanbali wanda zai zama imamu ahli sunnati wal jama'a wa hamilu liwa'i ahli al-haq wanda zai rike tutar masu gaskiya duk abin da za ta ja mishi babu matsala amma wallahi akwai abin mamaki a ce wai malami a irin wannan halin wanda in ba ku fito kun faɗi gaskiya ba al'umma za su shiga tangal-tangal wallahi jama'a wani daga ibadan da ya yi min wata wasiƙa yana tambaya wallahi kamar yana kuka yake rubuta wasiƙar yana cewa dan girman Allah malam albani ka gaya mana menene gaskiya akan wannan abu ba mu da wasu malamai da muka amincewa a duniya waɗanda za su gaya mana gaskiya in ba ku ba in ba ku faɗa mana gaskiya akan abin nan ba mun shiga uku to yanzu dan Allah ya ka iya da irin waɗannan wanda suna sauraron in ka faɗa to fatiha ta ƙare in ba ka kuma duk abin da ka faɗi shi za su yadda kuma sai ka ce ba za ka faɗa ba dan ka aji haushinka to yanzu irin waɗannan kun ba su kun ci amanar su kenan wallahi daga ibadan ya rubuto min wasiƙa tana na ajiye kamar yana kuka ya rubuta ta yana gogo ne cewa don Allah a faɗa musu me gaskiya akan abin nan su kawai suna neman gaskiya ne to gaskiya malamai ku ji tsoron Allah ku tsaya wa gaskiya Allah ya saukar da Qur'ani ne don gaskiya kuma yana daga cikin sunayen Allah gaskiya ba ma wai mai gaskiya ba shi Allah din mai gaskiya maganar shi kuma ba wai magana mai gaskiya ba maganar Allah ita kanta gaskiyar ce قوله الحق وهو الحق وما أنزل الكتاب إلا بالحق يا سوكر da littafi ne don gaskiya jama'a idan malamai ba su faɗi gaskiya ba al'amari ya lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a na daga cikin abin da nake mana sharhi na wannan hadisi na ainihin wato ta nagari da ke wa iyaye addu'a da ilimi mai amfani sannan sai sadaqatun jariyatun yanzu da a ce za ka je ka siyo wannan sunan tirmidhi ka siyo guda dubu ɗaya ka zo ka raba wa ɗaliban ilimi sai ka ce wannan tirmidhi da ka siyo ka yi sadaka ne ga mahaifiyarka da ta rasu ko ga mahaifinka da ya rasu ko ga mahaifanka da suka rasu ko kuma ka yi sadaka ne kai ga kanka ya zama waƙafi duk sanda aka karanta aka amfana sai ka samu lada shine au sadaqatin jariyatin ko ka je ka gina musu masallaci ko ka yi makaranta ko ka gina rijiya ko ka je ka yi musu asibiti ko ka je ka kai musu malami ko ka sai qur'anai ka ba su suna karantawa ana samun lada duk waɗannan al'amuran jama'a in kuka dubi su imamu tirmidhi fa ya tabbata a cikin aikin su na farko dai waɗannan tafai ana karantawa ana samun lada na biyu waɗannan tafai sun bar su ne su zama sadaka har kiyama ta tashi ba wani income ba wasu kuɗi da suke komawa cikin aljihun jikokin tirmidhi yanzu ya bari ladan Allah ya kai mishi shi lahira Allah madaukakin sarki ya ji kan al-Imam Tirmidhi da gafara Allah ya yafe mishi jama'ar musulmi kun ji wannan bayan da muka gama jin tarihin wanda ya rubuta littafin ko sai kuma tarihin littafin malai yace at-ta'rifu bi kitabil jami' bayani game da littafin al-jami'ul kabir waɗannan bayanan jama'a na farko za mu yi ƙoƙari a cikinsu mu gano wani suna ne mai littafin ya sanya wa littafin shine sunan yanka sanda aka haife ka babanka ya sanya maka ahmad amma kakanni da mutanen gari su kuma kowa ya ɗibi irin sunan da suka ga dama su sa maka wannan ya ce maka ɗan tala wannan ya ce maka na tuntuɓe wannan ya ce maka na ma'ana duk sun ɗibo sunaye sun saka maka saboda sun fi babanka yawa sai aka waye gari kuma an manta da sunan da babanka ya sa maka haka ne ko ba haka ba haka ta faru da yawa akan littattafai wannan littafin ne gaskiya sunan da mai littafin ya sa mai amma daga baya wannan sunaye aka dawo ana kiran shi abu na farko da zamu gano a cikin wannan bincike kenan abu na biyu wannan littafin ka ɗauke shi ka tsoma shi a cikin sauran littattafai kamar bukhari da muslim da nasa'i da abu dauda da ibnu majah to menene matsayin shi ma'ana da wannan littafin da bukhari wanne ya fi da wannan littafin da muslim wanne ya fi da wannan littafin da muwatta wanne ya fi da wannan littafin da baihaqi da wannan littafin da sauran littattafai na ilimi wanne ne ya fi za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala abu na uku shine tsarin littafin wani tsari ne malamin ya bi rubuta littafin misali malamin ya ce duk hadisan da ke cikin littafin nan nashi ingantattu ne ko kuwa yaya shin malamin ya zo yana yin ɗabi'a ne irin wadda al'imamun nawawi yake a riyadu salihina ya fara share fage da ayoyi sannan ya kawo hadisai ko ku hadisai yake kawowa sannan ya kawo maganganun malamai ko ko yana kawo maganganu ne na sahabbai da tabi'ai wani lokacin da ayoyi sannan ya kawo hadisi kamar da bukhari yake yi to za mu ji irin tsarin da ya biya tsarin littafin sannan abu na hudu shine ne bugun littafin na hannu shin a yanzu a duniya akwai rubutun hannun mai littafin ko ɗaliban shi ko ɗaliban ɗaliban shi ko ko yaya tarihin inda aka samo rubutun hannun da aka koma ana bugawa da inji sannan bugun inji na wannan littafin wace maɗaba'a da wace maɗaba'a suka fara buga wannan littafi har zuwa yau to sannan matsala ta ƙarshe ta shida ita ce wannan karatu na sunanin turmizi da ni zan karantar wacce nuska ce wacce taba'a ce zan dogara a kanta wannan tambayar ce wani ya taɓa rubuto ta tun ranar da muka yi muƙaddimar karatun sahihul bukhari da ya ji an yi bayani akan nuska mu'tamada ta sahihul bukhari wadda za a dogara da ita sai ya rubuto to tirmizi kuma fa in an tashi karantarwa sai nace to ayi hakuri lokacin ya zo to ina ga lokacin ya kusa insha Allah ta'ala wanda ba da jima wannan ba a yau ko kuma karatu na gaba za mu bayyana wanne bugun ne na sunan tirmizi za mu rinka riƙewa muna karantawa kuma me yasa za mu dogara da wannan me yasa ba za mu dogara da sauran bugun da ainihin aka yi wa sunan tirmizi ba unwanul kitab sunan littafin menene sunan littafin nan na yanka malam yace qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tasmiyati hadha alkitab ala aqwali malamai sun yi sabani game da sunan wannan littafi kowa ya ambaci suna mabambanta awwalan na farko akwai waɗanda suka kira shi da aljami'ul kabir babban matattara sammahu bidhalika muhammad ibn muhammad ibn al-asir sahibul kamil mai littafin al-kamil fi tarikh shi ya kira mai wannan shi ya kira wannan littafi yace sunan littafin sunan Tirmidhi al-Jami'ul Kabir wal Wadi Ashi da kuma al-Imam al-Wadi Ashi shi ma ya kira wannan littafi da sunan ainihin al-Jami'ul Kabir malam yace wa huwa al-mawjud fi usulina al-khattiyya masu yin ta haƙiƙin nan wanda suke wannan muqaddima a Sheikh Shu'aib al-Arnaud ba a Sheikh Abdul Latif Harzullah suka ce wannan shine yake rubuce a cikin rubutun hannunmu wanda mu ma muka dogara da shi wajen buga wannan littafi ma'ana su kansu waɗannan malaman kwafin rubutun hannunsu wanda in kuka duba can ƙarshen wannan muƙaddima za ku ga wasu rubutun hannu da yawa iri-iri waɗanda za mu zo mu bayani a kansu ko insha Allah to su ma bugun nasu ya dogara akan wata nuska ne ta hannu wadda a ciki haka sai gani an rubuta ƙarara an sa aljami'ul kabir don haka a cikin nasu bugun su ma suka tabbatar da aljami'ul kabir ina fata an gane sai yake cewa ahaduha daya daga cikin ainihin inda muka ga wannan bi khatti abul fatah da rubutun al-imam abul fatah al-karruhi rawihi anil mashayikh wanda shi karruhi shine ya ruwaito wannan littafi na tirmidhi daga malaman shiga su kamar guda uku na farko akwai at-tiryaqi na biyu akwai al-ghuraji na uku akwai al-azdi dukkanin waɗannan malamai na karruhi su kuwa sun ruwaito ne an abi muhammad al-jarrahi daga al-imamu abu muhammad al-jarrahi shi kuwa al-imamu abu muhammad al-jarrahi ya ruwaito an abul abbas al-mahabubi daga abul abbas al-mahabubi shi kuwa mahabubi almajirin tirmidhi ne ya ruwaito an abi isa tirmidhi daga abu isa a tirmidhi wa huwa allazi itamadnahu malam yace dan haka wannan rubutun hannun shine muka dogara da shi wajen buga wannan littafin wa sabbatnahu kuma wannan sunan shine muka tabbatar fi taba'atina hadhihi a wannan bugun namu dan haka za ku gani gashi qarara aljami'ul kabir ina fatan kun gani to haka suka gani da rubutun hannun da almajirin tirmizi ya samo daga wurin tirmizi daga wurin wani daga wurin wani daga wurin wani har zuwa inda suka same shi na haka suka tabbatar mishi da wannan suna ko kun fahimta wannan bugun da ke hannunmu shine bugun da aka samo daga nuska mafi daɗewa a duniya nuska mafi daɗewa a duniya ita ce wannan ta rubutun hannu da aka samo tun karni na biyar zuwa karni na shida ina fata an gani don haka sunan da suka ga ya tabbata kenan to amma za ku zo ku sake jin wani cikakken sunan kuma wanda shi ma daga al'imamu tirmidhi ne wanda in mun je wannan lokacin zan gaya muku babu tukka da warwara akan abin ko kun fahimci wannan da kyau jama'a a takaice kamar mahaifiyar ka ce tana ce maka abdullahi wata ran sai ta ce maka abdu sai wani ya je ce a sunan yaron nan abdu haka na ji shi na cewa wani kuma ya ce a'a uwar da kanta na ji tana ce mishi abdullahi ai kun ga babu rikici akan wannan don haka waɗannan suna wannan sunan ya tabbata an ruwaito daga almajiran tirmidhi zuwa ga tirmidhi aljami'ul kabir ba ma wannan sunan takaitaccen sunan littafin ne za mu zo mu ji wani dogon suna wanda tirmidhi ya kiraye littafin da shi wanda kuma wannan sunan yake bayyana hakikanin irin siffofin da ke cikin littafin to a takaice domin amsa waccan tambayar da na ce mai yiwa yau a amsa ta ita ce ni ma a wajen karantar da wannan littafin wannan nuskar ce zan dogara da ita dalili na na dogara da wannan nuskar ita ce shine dalilan da na fara ambato a baya na farko wannan nuska ita ce nuska mafi dadewa a duniya daga cikin tsoffin bugun hannu rubutun hannu na littafin tirmidhi kuma tana tattare da sama'at wato ɗalibai sun zauna gaban malamansu sun ji ƙarar an karantar da su an tabbatar da duk abin da ka gani a cikin wannan nuskar to keke da keke daidai ne babu shakka akai daga imamu tirmidhi ne babu ƙari babu ragi to ta iya yiwuwa a ce to me yasa ba za a dogara akan nuskar ahmad shakir ba da wasu nuskoki waɗanda suka gabata daga cikin dalilan su ne ahmad shakir da kanshi lokacin da ya ta haƙiƙin sunan tirmidhi sai da ya ce ya so ya samu nuskar karroki amma bai same ta ba shi ma yana da labarin ta ne shi da kanshi ya ce da za a samu wannan nuskar a idda ya san bayani a kanta da ita ce tafi dacewa ta zama madogara fiye da nuskar abidu sindi wadda shi ahmad shakir a kanta ya dogara to kenan ashe ba a ce Ahmad Shakir yana da rai wannan nuska ta samu ba shi kanshi zai koma ya dogara a kanta ne don shi kanshi ya ce ya so ya same ta to amma Ahmad Shakir ya yi aikin shi ne fa 1938 ku duba 1938 yanzu shekara nawa kenan 61 eh 61 fa 1938 ma eh 71 kun ga shekarar shi 71 da gama nashi aikin a wancan lokacin ne yake cewa da zai samu wannan nuskar to gashi mu kun ga ba ilimi muka fi shi ba tsawon zamani ne da zamani ya turo har aka kai ga gano abin da ya burin da zai samu nuskar abidu sindi wadda ahmad shakir ya dogara da ita ita ce nuska mai kyau a lokacin nan wadda sheikh abidu sindi malamin hadisi ne wanda ya zauna ya karanta ta a wurin malamai ya bi madina ya bi inda ya bi ina duk inda malamai suka san tirmidhi ya bi ya koya a wurinsu ya kuma sanya ainihin sama'a to daga cikin abubuwan da ke cikin wannan nuskar da sauran nuskoki kamar nuskar ibn al-arabi da nuskar da ainihin ibn sayyidin nasu ya sharhi a kanta da nuskar da muhammad mubarak kuri ya sharhi a kanta daga ciki za ku rinka jin akwai wata ƙarin magana da za ku yawa jin ana cewa kala abu isa kala abu isa to a wannan nuskar za ku ga babu inda aka ce kala abu isa to me yasa babu kala abu isa eh me yasa babu kala abu isa a cikin wannan shine an barta ne zammata yadda mai littafin ya rubuta ba ma in ka ga kala abu isa ai ba shi abu isa ne zai sa ba galibi galibi wane ne ke sawa ɗaliban ne suke sawa to wannan nuskar sai ta zama shi ɗalibin da ya ruwaito ya batta yadda malam ya rubuta ta kamar kana karatun muwatta za ka ji ana cewa kala malikun kala malikun ai ba malikun ne yake sawa kala malikun ba kuma tare da cewa akwai marubutan da sukan sa sunansu a haka amma dai mawaƙa an kaga kala malikun kala malikun ba maliku ne yake sawa jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to gaskiya nagarta ta wannan nuska shi yasa zan dogara da ita da kuma cewa ta fi waɗancan nagarta da inganci da ainihin makamantan haka sannan kuma kamar yadda na faɗi na daɗe ina da burin karantar da wannan littafi ni ma na ce abin da ke jan hankali na kullum shine ne waccan magana ta Ahmad Shakir da yake cewa da za a samu waccan nuskar tuni na sai ne kwaɗayin bari a samu wannan nuskar mu ga abin da ke cikin ta sai gashi Allah ya raya mu an samu ina fatar an gane to haka da za mu zo karantar da muwaffa ta Imam Malik haka za mu bi mu tabbatar muku wacce nuskar ya kamata mu dogara a kanta haka da za mu karanta sunan nasa'i haka ya kamata wannan shine tsarin da malaman hadisi suke bi tun zamanin da abin da ya sa ana so ne ka karantar da jama'a abin da ya tabbata keke da keke haka mai littafin ya rubuta karka je kana faɗin wata magana kana danganta ta ga mai littafin a halin ba shi ya rubuta ta ba ko kuma ya rubuta ta ya dawo ya bar wannan magana ya cire ta daga baya ko kun gane wannan da ke jama'a Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu wannan nuska kamar yadda ainihin muka faɗi ga ta ainihin wato ar-risalatul alamiyya su suka buga ta wato madaba'ar da ada aka fi sanin ta da ainihin mataba'atul risala wadda su suka fara buga littafin sirru alamin nubala su suka rubuta sharhu suka buga sharhu mushkil al-athar da sauransu ina fata an gane kuma sun buga ta a cikin 6 volumes ne mujalladi shida ce sannan riyal 170 ake siyar da ita a kasar Saudi Arabia kenan Allah ya taimaka don haka kun ji wannan jama'a saniyan na biyu aljami'u akwai malaman da kuma suka kira wannan littafi da suna jami'u sammahu bi zalika al-hafiz abu sa'ad al-idrisi والسمعاني والمبارك ابن محمد ابن الأثير صاحب جامع الأصول والمؤتمن والمؤتمن الساجي الذي روى هذا الكتاب مع الكروكي malaman da suka kira wannan littafi da aljami'u daga cikinsu akwai الإمام الإدريسي دا السمعاني دا المبارك تسيكما المؤتمن الساجي وان دا أبوكين كروكي نتارة دا كروكي سكا رويتو وانا وسمعه أيضا شما كما يقول وانا لتافين من المشايخ الثلاثة المذكورين دا وطن كم معلمي قدا أكو نأينهن كروكي وطن دا أينهن أكفدي دا الترياقي دا الغورجي كو دا كما الأزدي شما سوني معلمان دا سو كرانتر دا شي to jama'a kun ga abin da nake faɗi yanzu kun ga da karrohi da al-mu'tamin saji malaman su daya wannan ya ruwaito cewa al-jami'ul kabir wannan ya ruwaito da me al-jami'u kun ga kamar abdu da abdullahi ina fata an gane sai ce waka za sammahu gunjar haka nan gunjar ya kira wannan littafi da suna ya ce aljami'u sahibu tarihi bukhara malamin da ya rubuta littafin tarihin garin bukhari wa zahabi da al'imamu zahabi wa ibn kasirin ibn kasirin ma haka wal iraqi wa ibn hajar al-asqalani wal qasim ibn yusuf at-tujaybi wa ibn nuqta al-baghdadi sahibu at-taqyid wa takmilat al-ikmal wa ibn sayyid an-nas wa ibn tagri bardi duk waɗannan malaman da aka lissafa sunan su kun ji sunan da suka kira wannan littafi suka ce mai sunan littafin aljami'u salisan suna na uku shine as-sunan as-sunan sammahu bi zalika al-hafiz ibn kafir ibn kafir ya kira wannan littafi da wannan suna wa ibn atiya da al-imam ibn atiya sahibu tafsir al-ma'ruf bil muharrar al-wajiz mai littafin al-muharrar wajiz yana daga cikin ainihin malaman da suka kira wannan littafi da as-sunan washtahara bihi baina ahli ilmi wannan littafi ya shahara a wurin malamai da wannan suna as-sunan ko ko ni da kaina za ku ji aiso da dama mai nake cewa sai ce sunan tirmidhi haka yafi shahara an gane kan tishari sunan abi dauda wa sunan nasa'i wa sunan ibn majah wa sunan darimi kamar yadda sunan nasa'i da ibn maja da darimi da abu dauda duk ne ake ce musu a ce sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja sunan darimi an fahimci wannan da kyau ko suna na uku kenan suna na hudu fa al-jami'u sahih wasu suna kiran shi al-jami'u sahih ingantacciyar matattara sammahu bi zalika abu abdullahi al-hakim al-hakim ne saburu ne littafin al-mustadrak shi ya kira shi da wannan suna وأبو بكر البرقاني ده الإمام أبو بكر البرقاني سنكراش ده ونن سونا خامسا سونا نديرفع الصحيح أقول أن تستيكرنش الصحيح كيف إيه سيسكي صحيح الترمذي ولن نمتان سوني ما سيسكي ستة صحاح سماه بذلك الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي يكراش ده ونن سونا وابن الأسير المبارك ابن محمد هكا ابن الأسير ما يساكي كرنش ده ونن سونا وابن النديم ده الإمام ابن النديم صاحب الفهرسة من لكافر الفهرسة وابن الأب آه وابن الأبار القبائي والسمعاني وطاش كبير زاد وفي هذا الإطلاق ما لن يتشي ونن فإن سونا بسكي مي كيف يسكي مش الصحيح ضرب من التجوز سيتي أقوى نوع kintaci faɗi wannan kawai sun yi kintaci faɗi ne wato wannan sunan bai dace da littafin ba kawai yanki faɗi ne wa nau'un min at-tasahul akwai kuma wani nau'i na sakaci falaysa yujadu nassun ko kun fahimta bari ku ji irin wannan kintaci faɗin da ake yanzu yanzu sai ka samu mutum mai gyaran rediyo mutanen anguwa sai ka je suna ce mishi me injiniya ko kuwa to shine kintaci faɗi yanzu shi wannan mai gyaran rediyon aka kai shi department na electrical electronics zai da kira shi injiniya a nan amma a nan aka ce injiniya yaya zai ce har yanzu muna nan muna kokari wato ya yarda ke ne shi injiniya ne ko kun fahimta sai ku ji mutum mai sai da magani ne ake ce mishi sai ka ana cewa doctor to shi ne ta jawus din kawai wato kawai yanki faɗi ne wato saboda suna ganin akwai wasu hadisai sahihai a ciki kai sai suke ce wa littafin sahih shine ma yace to akwai sakaci a nan falaisa yujadu wato akwai wani haka suna ce mishi dokta dokta kullum na ganin shi ne ma da farar riga ashe nurse ne yana dan sai da magunguna yana allura to kullum na gan shi ina cewa dokta shine ran ne yace malam kai batun da malami ne ni ba dokta bane nace to na ji ana cewa dokta yace haka suke cewa amma ni ba dokta bane yace kai dai muna dan sai da magani ne Allah yana taimakon mu to wa gani to haka mutane suke to shine malam yake cewa فليس يوجد نص عن الترمذي عن الامام الترمذي انه التزم فيه الصحه باب wani nassi da ya nuna daga imam tirmidhi cewa littafin tirmidhi tirmidhi ya ce littafin shi duk abin da ke ciki ingantacce ne babu inda tirmidhi ya faɗi haka bal fihi ahadithu ghairu qalilatin da'ifa akwai hadisai waɗanda ba yan kaɗan ba ma'ana akwai hadisai da yawa masu rauni a cikin littafin nabbaha huwa ala ba'athiha shi da kanshi tirmidhi ya faɗaka akan cewa hadisai ne masu rauni don haka babu wata magana daga tirmidhi wadda za ta taimake ka ka fahimci cewa littafin shi sunan shi as-sahih kintaci faɗi ne kawai mana yace wa sawwaga hadha al-itlaq ba'dhum amma wasu daga cikin mutane sai suke ganin ai a ce mishi sahih din ma daidai ne bi anna ma fihi min sahih wal hasan wa majmu'uhuma aktharu min ad-da'if sai suka ce saboda hadisan da ke cikin sahihai da hasanai ai sun fi yawa to tunda sun fi yawa sai a ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi ko kun fahimta fa yakunu al-muradu bi hadha al-itlaq sai zama abin da suke nufi duk sanda aka ce sahih aghlaba ma fihi mafi yawancin abin da ke cikin sahih ne wasu sai suka ce tunda haka ne to a faɗe shi a ce mishi sahih qala ibn kafir sai ibn kafir ya ci gyaran wannan magana yace wa kana al-hakim abu abdullah wal khatib al-baghdadi yusammiyani kitab at-tirmidhi al-jami' as-sahih yace da al-hakim da khatib suna ainihin kiran littafin tirmidhi suna ce mishi al-jami' as-sahih sai ce wa hadha tasahulun minhuma wannan sassauci ne daga gare su fa inna fihi ahadith kathiratun munkara ce ai akwai hadisai da yawa waɗanda suke masu tsananin rauni a cikin wannan littafi yaushe za a kira wannan littafi a ce mishi sahihi kenan dan haka wannan littafi ba a sahih bane wa qala suyuti al-imam suyuti ma da kanshi cewa ye wa man atlaqa alayhi ma as-sahih wanda bi yace littafin tirmidhi da nasa'i ku kiyaye alaihi ma da yace nasa'i yana magana littafin tirmidhi da nasa'i ne tirmidhi in suyuti yace wa man atlaqa alaihi sahih wanda yace littafin nasa'i da littafin tirmidhi sahih kai tsaye ka qauli silafi kamar yadda al-imam silafi ya faɗi fil kutubil khamsa game da littattafai biyar yace ittafaqa ala sihhatiha ulama'ul mashriq wal maghrib wani ne wanda ya fi sharo ta yace ai malaman gabas da yamma sun haɗu akan cewa waɗannan kutubul khamsa me yake nufi da kutubul khamsa yana nufin ainihin ahmad da da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja yace duk waɗannan littattafai sahihai ne malaman gabas da yamma ma sun haɗu akan haka sai ce waka itlaqil hakim ala tirmidhi al jami' sahih haka nan kuma kamar yadda hakim kai tsaye kan cewa littafin tirmidhi al jami' sahih wa itlaqil khatib alaihi haka nan khatib yakan ce littafin tirmidhi sahih wa alam nasa'i haka ne yakan ce littafin nasa'i ma ismu sahih duk wanda ya faɗa wa ɗaya daga cikin waɗannan littattafan ya ce ismu sahih ya ce sahih fakat tasahala ya yi sakaci mai yawa ko kun fahimta jama'a waɗannan littattafai ba a ce musu sahih a nan ne zan tsaya in yi gyara tuntuni mun tashi mun ji a ƙasar nan tamu ana cewa sitta sihahu jama'a kuskure ne ba a cewa sitta sihahu a'a kutubu sitta ake ce musu Bukhari da Muslim kawai su ne ake cewa ake ce musu sahihaini amma Abu Dauda ba sahih bane shi da kanshi Abu Dauda bai ce littafin shi sahih bane ya rubuta littafi ya sa mishi risalatu Abi Dauda ila ahli Makka littafin da ya rubuta shi zuwa ga mutanen Makka dan ya bayyana musu yadda littafin shi yake shi da kanshi a ciki ya bayyana akwai hadisan da basu inganta ba akwai masu tsananin rauni akwai masu dama dama akwai kuma sahihan haka nan tirmizi tirmizi bai ce littafin shi sahih bane haka nan nasa'i bai ce littafin shi sahih bane haka nan ibnu maja haka nan imamu ahmad dan haka cewa abu dauda sahih kuskure ne cewa nasa'i sahih kuskure ne cewa tirmizi sahih ko ibnu maja ko muwatta sahih duk kuskure ne to tattara suka ce sitta sahahu to nan ne kuma kuskuren ma yafi yawa dan haka babu sitta sahahu a ilmance sai dai kutubu sitta ku kiyaye wannan gyaran don ku shiga duniyar ilimi kuna cewa sitta siha kaba ɗalibai suna jan amawalinsu suna rufe baki a ce ga wani kamcecen malami daga najeriya ya zo taron rabita ya miƙe ya ce sitta siha sai ga ana jan rawanin nan ana rufe baki haka ko kun fahimta jama yawwa malam yake ce to wannan magana kuma tana nan suyuti ya faɗe ta a cikin littafin shi tadribin rawi a cikin shafi na 95 ana ce ya kulu sahibu kashfin niqab mai littafin alkashfin niqab a cikin shafi na ɗari da biyar ya ce wa kadish tahara alkitabu bismi jami'i tirmidhi wannan littafi ya shahara ana ce mishi jami'u tirmidhi lishtimalihi ala siyar saboda littafin ya tattaro tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal adab da ladubba wal tafsir da tafsiri wal aqaid da aqidodi da tauhidi wal fitan da bayanin rigingimin ƙarshen duniya wal ahkam da kuma hukunce hukuncen fiqhu wal ashrab da alamomin tashin alkiyama wal manaqib da bayani akan daraja annabawa da sahabbai da salihai li anna hadhihi al abwab malam ya ce to duk littafin da ya tattaro ire-iren waɗannan babuka idza wujidat fi kitabin in haka same su a wani littafi guda ɗaya yutlaqu alaihi sumul jami'i ana ana faɗa wa wannan littafi a ce mishi aljami' inda almuhaddisina a wurin malaman hadisi ku kiyaye duk littafin da yake ɗauke da waɗannan babuka to malaman hadisi kai tsaye sukan ce mishi aljami' sai yake cewa wa tasmiyatul kitabi bi hadha al-ismi aula kiran wannan littafin da wannan sunan a ce mishi aljami'u suna ne wanda ya fi dacewa fiye da a ce mishi as-sahih li'annahu domin kuwa yashmalu al-abwab samaniya ya tattaro waɗancan babuka guda takwas wa yashmalu sahih kuma ya tattaro ingantattun hadisai wa gaurahu da kuma waɗanda ba ingantattu ba kun ga ya zama jami'u din da gaske ko sannan wa idza kunna lahu in kuma muka ce mishi sunan tirmidhi in muka ce littafin sunan tirmidhi fa huwa bi itibari anna ma fihi anna fihi ahadith al ahkam nan kuma zamu ce mishi sunan ne saboda me saboda mun dubi a cikin shi akwai hadisai na hukunce hukunce na sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam murattabatan waɗanda aka tsara su ala tartibi abwabil fiqh a bisa babukan fiqh wa takunu hadhihi tasniya sai zama wannan sunan ma da zuma mu kira shi mu ce mishi me sunan din sai zama tajawuzan shi ma wannan zamu yanko mai suna ne mu faɗa bi itibari tasmiyatul kulli bi ba'd ajza'ihi wato mun kira dukkan littafin da wani wata siffa ne ta bangaren shi akwai hadisan sunan a ciki akwai wato akwai hukunce hukunce waɗanda suka zo daga sunnoni ko to in muka kira shi da sunan sunan tirmidhi ba za a ce an yi kuskure ba me yasa saboda ai akwai hukunce-hukunce waɗanda suka zo ta hanyar sunnoni to sai zama kenan an kira shi da sunan ne saboda wannan dalilin ko kun fahimci wannan da kyau jama'a haitu inna fihi ahadith ahkam saboda a cikin littafin akwai hadisai na hukunce-hukunce wa gairiha da kuma waɗansu ainihin hukunce-hukuncen kama zakarna kamar yadda muka ambata a baya don haka jama'a kun ji in ka kira shi da sunan tirmidhi ana so kasancewa eh kamar yaro ne baban shi ya kira shi abdullahi kai kuma sai ka zo kana ce mishi balarabe haka ce nisa kake kiran shi balarabe balarabe ne sai ka ce a saboda an haife shi ranar laraba kaga anan akwai tajawuz a ciki ko kuwa asalin an duba ba ƙarya kai ba ko kun fahimci wannan sai kuma ka zo ta tsohuwa tana kiran shi ciwake sai ka ce me yasa kike kiran shi ciwake sai ta ce an haife shi ne daidai lokacin da wake ya nuna ana ɗiba shi yasa a hausa kuma an haifi mutum daidai lokacin mukan kira shi ciwake ko an fahimci wannan to sai kuma aka samu wasu suna kiran shi alhaji ka ce a'a me yasa kuke kiran shi alhaji sai suka ce daidai sadda aka haife shi ranar sallah ce ko kun fahimta wato wasu abubuwa ne siffofi ne suka tattaru a cikin shi shine kowa yake kiran shi da gwargwadon waɗannan siffofin to sai malam yake cewa wa kad warada ismul kitabi amma kuma sunan littafin nan ya zo fi nuskati a cikin nuskar ainihin wato tishaf tirbiti wani malami ne mai suna tishaf tirbiti shi ma a cikin tashi nuskar allati bauna aidina wadda wannan nuskar ita ma ga ta muna da ita an gane wannan da kyau fil qita'atin lati hiya bi riwayati abi hamid tajir a wani wato ku saurara da kyau ku ji yadda wannan kuma ta faru an samu wani kwafi ne na rubutun hannu na sunan tirmidhi amma ba cikakke ba ne bai gama cika ba daga ƙarshen shi amma daga farkon shi akwai shi cikakken rubutu na sunan tirmidhi sai dai ba har zuwa ƙarshen littafin ba wanda wannan riwayar kuma abi hamid tajir da abi zar alharwi dukkan waɗannan guda biyu da suka ruwaito wannan littafi kilahuma an tirmidhi dukkan su sun ruwaito daga imamu tirmidhi ne almajiran tirmidhi ne shi lawhatul unwan a shafin da ake ganin sunan littafi a rubuce da hannu kuru-kuru sai aka ga haka ba ku duba ga shi yadda ya zo aljami'ul muhtasar min sunani wa ma'rifati sahihi wal ma'lul wa ma alaihi amal kun ji yadda kuma sunan littafin ya zo to ina son ku gane wannan shine asalin sunan littafin da al-imamu tirmidhi ya sa wa littafin sunan yanka amma shi kanshi turmizi yakan kira littafin da aljami'ul kabir kamar yadda na ce uwa ce ta san wa ɗanta suna abdullahi kuma wata ran sai a ji tana kiran shi audu don haka tirmizi asalin littafin ga sunan shi shine ne aljami'ul muktasar min sunani wa ma'rifati sahihi wal ma'lul matattara takaitacciya to bari in yi mana sharhin wannan sunan matattara ta tattaro duk hukunce hukuncen can da aka faɗi a baya guda takwas don haka ya tabbata a cewa littafin matattara to amma me yasa ya kira littafin da al-mukhtasar idan ya zo yana da hadisai guda goma sha biyar waɗanda suka dace ya saka su a cikin babi ɗaya sai kawo ƙwaya ɗaya rak in ya kawo ƙwaya ɗayan nan a ƙarshen ƙwaya ɗayan sai ce to a ƙarƙashin wannan babin aisha da abu zarri da jabir da aliyu da abu sa'idin su ma sun ruwaito hadisi kun ga madadin ya kawo ruwayoyin nan guda goma sha biyar ya tara littafin ya zama wajen mujalladi nawa wajen mujalladi ashirin eh sai mai da littafin ya zama takaitacce ta hanyar kawo hadisi ɗaya sauran kuma sai ya ishara zuwa gare su shine ma'ana al-mukhtasar din ina fatan kun gane ma'ana ikhtisarin nashi wato ikhtisari ne amma ghairu mukhillin ya takaita amma bai zubar da komai ba domin waɗannan hadisan bai kawo su ba amma ya maka isharar su kuna fahimta da kyau sannan mina sunan na daga cikin sunnoni to me yasa yace mina sunan saboda littafin tirmidhi ba yana ɗibo ayoyin alkur'ani ba ne ya rinka fitar da hukunce hukunce waɗannan hukunce hukuncen daga ina yake fitar da su mina sunan daga cikin hadisai daga cikin sunnoni shine ma'anan mina sunan sannan wa ma'rifatu sahih a cikin littafin nan akwai sanar da kai sahihan hadisai saboda in ya rawaito hadisi shi da kanshi yakan ce haza hadisin sahihun ya sanar da kai sannan wal ma'lum da kuma sanar da kai hadisi mai illa yakan sanar da kai cewa haza hadisin gharibun tafarrada bi riwayatihi fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun laysa bi zaka sai ce wannan hadisi mai rauni ne wane ne kadai ya ruwaito shi wani kuwa ba wani mutumin arziki ba ne kaga ya sanar da kai ne al-ma'lul din na fata an gane sai ce wa ma alaihi al-amal da kuma ayyukan da malamai suke da waɗannan hadisan in ya gama kawo hadisi sai ce maka wannan hadisin abdullahi dan mubarak yana aiki da shi maliku yana aiki da shi sufyanu sauri yana aiki da shi don haka ka bi sunan littafin yadda ya mutabaka da abubuwan da ke cikin littafin don haka asali wannan shine sunan littafin ina fata an gane Allah ya taimaka tare da haka malam yake cewa wa sayati bastul kalami amma kuma ƙarin magana zai zo za a ƙara bayani akan ainihin wato a wannan sunan na littafin alaihi game da shi wa kazalika sammahu ibnu khairin haka nan ibnu khairin ya kira wannan littafi da wannan suna al-ishbili mutumin garin ishbiliya fi sihrasatihi a cikin littafin shi mai suna ainihin sihrasa wannan son ku ga wani littafi gashi na taba zuwa muku da littafin san da mu karatun bukhari gashi tahqiqu ismai sahihaini wasmi jami'i tirmidhi bi qalami abdul fattah abu ghudda wannan littafin a cikin shi Abdul Fattah Abu Gudda ya rubuta shi ne dan ya tabbatar da sunan sunan Tirmidhi na hakika to ya tabbatar da wannan sunan na hakika shi ma yace bayan ya gama bincike ya tabbatar yana daga cikin wannan handout da aka ciyar muku wannan photostat to za ku ainihin je ku nazarin shi wannan littafin ya tabbatar da wannan sunan na sunan Tirmidhi akan cewa shine asalin sunan da Tirmidhi ya sanya wa littafin suna a cikin shi kuma ya tabbatar da sunan yanka na sahihul bukhari da kuma sunan yanka na sahihu muslim na gaskiya ina fata an gane to Allah maraukakin sarki ya sa albarka abin da muka karanta Allah ya gafarta mana kurakuran da muka yi jama'ar musulmi karatu waye karatu sai dai kuma lokaci ya ainihin yi insha Allah ta'ala za mu saurara anan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika